kullum ka yi ƙoƙarin ya za ka yi ka daidaita akan addini sajiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa al-istiqama Allah tushrika billahi shay'a abin da ake nufi da istiqama shine kakka hada Allah da kowa a cikin bauta kaga wannan ana bukatar ka a ciki shay'an Allah tushrika billahi shay'an la shirkan akbar wa la shirkan asghar ko karama shirka ko babba mutum kullun ya zama tunaninsa kenan shi yasa manzon sama ya karantar da mu a hadisi hasan cikin addu'o'i masu tsada Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam ya Allah ina roƙonka ka tsare ni da ka an hada wani da kai a cikin bauta alhalin ina da sani sannan ya Allah abinda nayi ban sani ba ya Allah ka gafarta min domin mutum zai iya shirka karama ko shirkun khafi bai sani ba irin ƙanana ƙananan maganganun nan da muke ai ba dadan wane ba ai ba dadan kaza ba da an yi su kuma ana nan ana yin su ko to sai ke ta'addumi ta'addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare sayyiduna Umar yace al istiqama an tastaqima ala al amri wan nahyi wa la tawuga rawgan al ta'alibi to abinda ake ce mai istiqama ka daidaita akan umarni da hani na Allah ta'ala kakkar kawaige irin na dila an san yadda dila yake ko dila mai yaudari al'amul haiwanat wai sun ce a cikin dabbobi ba wanda ya kai shi tsiya ko shi shi dila haka suke siffanta shi wata rana ya rike carbi wai ya zama malami ya ga wani tikeken zakara a wani gidan gona kawai sai je rawani ya zo ya rike carbi wai shine liman zakara ya kira sallah zakara na can sama ya ce masa ya ce masa sako ka kira mana sallah ni ne liman kai ne ladan ce mukhtiun man zanna yawman anna lisa'ala bidina ce duk wanda ya zata dila zai addini yayi kuskure to kage shine wannan to kada musulmi ya zama kaman dila baka yadda da abin da kake yi ba wani ya taba zuwa ya ce ma Imam Al-Hasan Al-Basri ka zo ni jayayya akan addini sai addinin ka ya bata ni na bai bata ba na san abin da nake yi kai ka je ka nemo addinin ka ni na san addini na akan addini nake daga sai saboda ka dan me zan yi jayayya da kai ba ni da lokacin jayayya da kai akan addini amma kai da addinin kai bata tuje ka nemo inda yake to kaga wannan rawganu sa'ali ce kana musulunci amma kana waige shine ko ba shi bane shine haka ake bukatar ka zama سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يشي استقاموا أخلصوا الدين لله كان ينا فسر وعلوا استقاموا على الطريقة شيني سيشي أخلصوا الدين لله أبن دا أكي نفي دا استقامة شيني كي إخلاص كذا مباكا حتى قوة دا ألا أشكم بوتك والإخلاص عزيز إخلاصي أبني بوهلا هرمك باتا سنكوكا أكنسا الإمام سعيد سفيان بن سعيد الثوري ما عرفت شيئا أشد علي من نيتي sai ba abun da ya bani wahalar matsala ya ban matsala wajen magance shi sai da matsalar niyyata sai sai na zo na fara aiki sai shaidan ya rika ce ma ai ba dan Allah kace ba kabbarta zai kai sallah kawai sai shaidan ya zo yana cewa maka ko ya zo yana maka kaikayi a zuciya to ikhlasi wahala gare shi to a wajen sagiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu yace shine istiqama ikhlas sannan sayyidina Ali yace istiqamu ay addau al fara'id ba da farillai shine istiqama kun ga duk suna mana abin da ake ce mishi at-ta'rif bi dhikr al ajza tarifin da suke mana duk suna ta faɗa mana rassan istiqama ne sayyidina Abubakar ya ce ka ayi shirka sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina umar yace a tsayu akan umarni da hali ka a rika waige waige irin na me irin na dila sannan sayyidina usman ibn affan shi kuma yace ayi ikhlas sayyidina ali shi kuma yace da a tsayi da farillai to wanne ne baya cin istiqama kullu istiqamatu dukkanin su istiqama sayyiduna hudayfa radiyallahu anhu yake cewa ya ma'shar al-qurra istaqimu ce ya ku makaranta alƙur'ani so tari a wancan lokacin an ce alƙurra'u ana nufin sahabbai yana ɗaya daga cikin sunayen sahabbai waɗanda aka san su da shi tun anan su manadarai ana ce musu alƙurra wato makaranta alarammomi ce masana alƙur'ani to shine yake cewa istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida ku tsayu akan addini abinda qur'ani yace muku ku yi kuke karantawa ku tsayi akan sa kun san ku ne kuka yi gaba kuka bar yan baya da tsintar hula kun yi gaba sai yayi ce fa in akhastum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida amma bayan kun yi gaban nan kun tsayi akan addini in kuka rika waigawa dama kuna waigawa hagu to hakika kun bata bata kuma mai nisa kaga nan yana nuna mana ne istiqama tsayuwa akan addini a miƙe ba tare da waige waige ba ba tare da lalle kacan da lekacan ba qatada ibnu da'amah as-sadusi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri kuma tabi'i yace abinda ake nufi da istiqama yace istiqamu ala ta'atillah a tsayu akan yi ma Allah da'a kaga shi ma dai al-imamu abul aliya rufai ibn mahran ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai kuma malaman tafsiri yace akhlasul akhlasu lahu ad wal amala shine istiqama a yi ma a tsantsance ma Allah addini kuma a tsantsance aiki a gare shi kaga dai shi ma dai mujahid al-imam mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri kuma ɗaya daga cikin tabi'ai yace istaqamu ala shahadati Allah ilaha illallah hatta lahiqu billah shine ka tsayu akan kalmar shahada da ka faɗi kace la ilaha illallah haka haɗu da Allah da kace la ilaha illallah din nan ai kafirai sun san abin da ake nufi da la ilaha illallah shi yasa ba su faɗi shi yasa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah me suke yastaghfiru sun san abin da la ilaha illallah ke nufi to shi yasa ba za su faɗi al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace istaqamu ala amri allah fa'amilu bi ta'atihi wajtanabu ma'siyatahu abinda ake nufi da istiqama shine a tsayi akan umarnin Allah kuma ayi aiki da da'ar Allah sannan a nisanci saban Allah saban Allah a nisance shi شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه سيدي يدنقل يمن سيتي استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة أبن دا أكي تيمي استقامة كوي شيني أتيا أكن سن الله وأن سن الله سبحانه وتعالى شيني أساسا الدين domin ba za ka bauta ma Allah ba sai ka so shi sannan kuma da bauta masa sannan kar su rika waigawa dama da hagu suna neman wani abu bayan addini ba wani abun da zai ba mutane mafita idan ba addini ba in suna waigen dama suna waigen hagu to duk su gama duk wani tsari yau da ake takama da shi a duniya an gwada shi bai ci ba duka kuma waɗanda ba musulmi ba sun yi shaida akan haka ɗaya daga cikin marubutan ƙasar ingila bernard shaw yana faɗa yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muhammad da muhammad zai dawo yanzu ya riski wannan duniyar da irin rikici wadda ta yi to babu wanda zai iya gyara ta sai shi banacho bature ne dan ƙasar ingila yana da rubuce-rubucen sa marubuci ne na literita kuma malamin masanin adabi ne amma ka ga waige-waige ake ta an gwada an gwada an gwada an gwada an gwada duka ya zama kamar maganin masu masu maganin mota irin masu maganin nan a mota ita ba da baya wari ba a warkewa haka ake ta kuma an ki a gane Allah ya dawo da mu akan daidai al-asbabul jaliba lil istiqama shi zamu iya ba yana jin mun wuce lokaci sunnar Allah madaukakin sarki kowane abu yana da sababi so daga istiqaman nan haka nan kawai ake samun ta a akwai ababen da suke jawo ta abu na farko ulul himma idan mutum yana son ya daidaita akan addini to sai ya zama yana da ulul himma me ulul himma istisgharu ma duna nihayati min ma'ani al-umur shine duk abin da zaka gani komin girman sa sai ga ba babba bane ba babba bane kana hangen karshen sa cewa zaka iya yi to wannan yana cin abin da ke taimakon mutum ya tsaya a addini duk girman abu ka kalle shi ka ce zan iya insha Allah sai ka nemi taimakon Allah yanzu ai rashin ulul himma ne wani yanzu ba zai iya zama maka ya saurari karatu a yi karatun addini tsakanin magariba da isha'i ba zai iya ba ba zai iya babu ulul himma amma a daidai wannan lokacin tun da himmarsa munhaɓɓa ce himmarsa makaskanci ya himma yake da ita sai ya zuwa ya je ya yi awa biyar a wani wajen da sai kai mamaki na taɓa tambaya wasu matasa na ce musu wai ya kuke iya zuwa kwallon kallon kwallo ku ba ku kuke kwallon ba a yi awa biyu awa uku ana kallon kwallo amma duk limamin da ya zo ya ja muku sallan minti goma sha biyar sai ku ce ya cika tsawaitawa ai addini wasu babu ulul himma a tsaitsaye za ka gansu to wani malami yana faɗi yana cewa dama abin da ake buƙatar a yi ma al'umma a gama da ita shine an tujahal a jahiltar da ita matasa da la'asar su je su buga ƙwallo in sallar isha'i ce su ci abinci su ƙoshi wanda iyayensu suka musu sai su kwanta su yi bacci kuma aka tashi wanda aka yi sa'a baban shi ya matsa mushi ya je masallaci da asuba ya yana dawowa sallar asuba zai dora ya ci gaba da bacci ba zai tashi ba sai karfe tara ko karfe goma sannan ya fito kofar gida ya wanke fuska ya buro shi shi ke kage na al'umma za ta tafi an wasa ci bacci ka faɗa ba abin da za a yi nasara da shi a cikin waɗannan abubuwan guda uku wasa me ƙarshen shi wani sakamako yake badawa bacci cin abinci shi mai to kaga dabbobi ke me bambanci tsakanin mutum da dabba da yi waɗannan abubuwan guda uku abinda dabba take kenan shi ya za a yi balarabe bai ce ma dabba tana la'ibu amma tana ratu'u ratu'u take yi in ka tsaya da kyau ka kalli rat'u rat'u ya fi la'ibu lalacewa saboda rat'u sai an yi tsalle-tsalle na ai ba su da amsa ba su da amsa da za su bani tambaya ce na musu tambaya kuma in kari ba su da amsa kage rat'u dabba ce rat'u take rat'u so da rat'u sai da tsalle-tsalle irin yadda kaga tinkiya na yi to shine shine abin da suke kaga ce yace abin da kai ake yarta wa yal'ab ko ba ka yace ba yarta wa yal'ab wa inna lahu to rat'u kawai dan shi shi to ulugul himma na taimakon mutum akan istiqama kakkaga kakkaga cewa al'amuran addini masu nauyi ne akan ka a ka nemi taimakon Allah Allah ya taimake ka wajen yin su zai mutane suna kalle yadda ake zafin rana da an fara tsorata ko ga ramadan na zuwa ga gari na ta zafi to yanzu ka bibi mutane Allah dai ka saba haka zamu yi ramadan ba ba laifi ba ne an yi wannan addu'a domin yin azumi a cikin sanyi mazan su ne ce ganima ce barida ganima ce Allah ya kawo ya kawo muku cikin sanyi ba tare da an sha wuya ba amma kuma magabata su rika burin Allah ya basu su rayu a duniya saboda me saboda zama'ul hawajir sayyidina Umar yayi fatan Allah ya bar shi a duniya saboda zama'ul hawajir ibnu mas'ud yayi fatan haka Bilal ya fatan haka tabi'ai da yawa dukkanin suna fatan cewa Allah ya basu a duniya saboda zama ulhawajir zama ulhawajir kishin ruwa a lokacin zafin rana su zauna ba su sha ruwa ba haka nan aji ko ka gani na na na
ibada ina
eh yana ganin wai me yake ciki wai ga shi ne mutum ya rika leƙe yana ganin shin wai ma addinin da nake wai da gaske ne na gaske ne ko ba na gaske bane shi ne mafita ko ba shi bane mafita kaga shi ne yamnatan wa yasratan wai addinin shi ne mafita in na yi shi shi ne zai fitar da ni ko ko a'a akwai wani abin da da zan aje addinin in yi shi to kila zan samu mafita a cikinsa da yawan mu muna cikin haka a yanzu ai akwai halin da ake gani yin mutane suna ganin da za su dan aje addinin a wani abu a fatawoyi da yawa ai zaka ga wani zuwa mutum zai zo yana maka tambaya abu ne wanda yake kat'i a addini haramun ne kai tsaye amma zai zo yana nuna maka cewa to ba wata hanya wai ba wani abu da za a bi a a samar da wani abu haka dai ya zama wannan abun ba haka yake ba to kaga shine wannan kan mutum ya rika lekawa ina yi Allah shirye to na biyu shine husnul maqsid abu na biyu shine kikkiawan manufa in mutum niyyarsa mai kyau ce to Allah subhanahu wataala yana kallon niyyar mutum ai magabata suna faɗi suna cewa lokacin da suka zo neman ilimi ba dan Allah suka fara yi ba amma da suka tabbata akan neman ilimin kuma sai suka juya suna yi dan Allah talabna al-ilma la lillahi fa aba an yakuna illa lillah to kyakkyawan manufa Allah subhanahu wataala na kallon kyakkyawan niyyar mutum sannan da yawa daga cikin magabatanmu wasu na kusa-kusa nan za ka ga iliminsu ba mai zurfi ba ne kuma amma Allah ta'ala ya kalli niyyarsu sai suka yi ginin da wasu masu ilimi da yawa ba su iya yi ba to husnul maqsid na taimakon mutum akan istiqama duk wanda manufarsa mai kyau ce to ba zai zama ya dawo kuma yana leke-leke ba na uku قراءة ودراسة سير الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء yawan karanta tarihin magabata cikin annabawa da siddiƙai da kuma salihai da shuhada duka gabaki daya domin me ko da yaushe koyi yana taimakon mutum ya karfafe shi akan wani abu idan kana da wanda ya gabace ka a wani abu kuma ka ga gashi ya kai inda yake son ya kai to za ka ji kai ma kana sha'awar ka bi wannan hanyar domin kai ma ka kai inda yake son ka shi yasa cikin abin da ake ma al'umma a cutar da ita sai a hana ta sanin tarihin magabatanta duk al'ummar da aka jahiltar da ita bata san tarihin magabatanta ba to ba za ta ai ai ai ai abin ban mamaki ne musulmi an azo a zagi sayyidina abubakar a zagi sayyidina umar a zagi sayyidina usman baya jin komai a ransa bai san su ba bai san su ba dan nefu dan nefu ka zagi malam Aminu Kano ya rayu da shi ko kuma ya karanta tarihin malam Aminu Kano zaka ga ya cire riga ai damba da shi a gaban kowa saboda ya kare haƙƙin mai gidansa wanda ya kafa jam'iyyarsu dan NPC ka zagi Saddauna ko ka zagi Tabawa Balewa ya san kowa ya tafawa balewa ko ya san saddauna zai kwaba rigarsa sai an yi damba da shi a kan ya tsara mutuncinsu amma baka san sayyidina abubakar ba baka san sayyidina umar ba babu laifi in an zage su a gabanka ba za ka ji komai ba za ka ji kawai kamar an cire maka kamar an cire gashi ne a jikin a cikin a cikin a cikin kullu ko wani abin da aka amma in ka san ka san me suka yi ma addini ba za ka yi wannan sai iya kai inda karfin ka ya kare amma tun da ba a san su ba babu mamaki abin da ake yi babu mamaki abin da ake yi to karantar tarihin magabata yana taimakon mutum ya tsaya akan addini ka kalli yadda suka ɗauko addini na ka kalli wahalhalun da suka sha aka buga aka yi waye aka yi waye kowane sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sama ka ɗauka ka karanta tarihinsa ka ji irin gudunmuwar da ya ba addini ka san ya cancanta ai koyi da shi na hudu a rufqatu saliha daga cin abin da ke taimakon mutum ya tsaya akan addini Allah ta'ala ya azurta shi da abokanan tafiya na gari kamar mata kamar miji a wajen mata ranar da ka kuskura matar kirki ko ranar da matar kirki ta kuskura mijin kirki ta yi asara ya yi asara al'imamu zahabi rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin tarihin ɗaya daga cikin malamai malami ne yana cin ruwa amma ko majruhi ne saboda aqidarsa ta khawarijanci Imran ibn Hittan Imran ibn Hittan malami ne sai ya ga wata mata kyakkyawa sai ta burge shi amma bakhawarijiya ce bakhawarijiya ce mai halasta jinin musulmai mai kafarta musulmai tana cikinsu qatada ibnu bi'amata as-sadusi qatada yace nace masa kakka aure ta yace a'a zan dawo da ita ta zama ahlus sunna ya aure ta sai ta jashi sai zama khawarij haka limamu zahabi ya kawo a cikin siru alamin nubala a ƙarƙashin siru tarihin imran ibn hittan tabi'i ne tabi'i ne tun a wannan lokacin ai khawarija tarihin su ya faru ne lokacin sahabbai aka fara samun su ai su suka kashe sayyidina usman ibn affan su suka kashe sayyidina ali saboda tun a lokacin akwai su shi karka aure ta yace a ai zai dawo da ita shikenan sai kallabi ya ja hula Allah shi kyauta to mata sannan abokanai suwaye abokananka ma dama kana son ka samu istiqama addini to sai ka zaba abokanai ba zai yi wa abokananka ba mutanen kirki bane ba addini bane a gaban su sannan kai kuma ka ce kana bukatar kai addini wannan sanannen abu ne haka makwabta magabata sukan sai da gidansu su canza gida su koma su tafi wani waje domin me domin su je su haɗu da mutanen kirki waɗanda za su bauta ma Allah da gaske tare da su kuma komin tsada inda za su koma waɗannan abokanan na gari wanda za su rika tunatar da mutum idan ya rafkana sannan su taimake shi wajen aiwatar da abin da ya tuna sannan su karfafe shi idan ya samu rauni ko ya samu lalaci sannan sababi na biyar addu'a addu'a ‘yan uwa wajibi ne mutum ya yawaita addu'a domin Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da shi akan wannan addinin musamman a zamanin fitinu da ake fincikan mutane a yau wasu magani suke ba Allah suna nan a cikinmu suke hun min jildatina wata haddasa na bi alsinatina hausawanmu ne ‘ya'yan fulani ‘ya'yan fulani ‘ya'yan hausawa kai su ga sunan komai ga dai nan to kaga mutum yana buƙatar sai yayi addu'a sannan manzon sama ai ya tsoratar da mu cewa yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira mutum zai wayi gari yana da imani amma kafin maraice ya zama kafir sannan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira mutum ya yammaci yana mai addini yana mai musulunci ma mutumin kirki amma kafin safiya ya zama kafir ya ce bi udinahu bi arbin min ad-dunya mutum zai rika sai da addininsu da ɗan takace ɗan kaɗan da za a ba shi na duniya to kaga sai da addu'a shi ya sa cin addu'o'i masu tsada da bayan Allah suke suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu bayan ka ba mu shiriya ya Allah madaukakin sarki kada ka dawo ka sa kuma mu zama batattu sannan manzo Allah su sama ai ya karantar da mu addu'a kuma yana yawaita yi اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أو رواية ثبت قلبي على دينك أو رواية ثبت قلبي إلى دينك ذي رواية سنزو أكن هكا يويت الدعاء kada kai alfahari kada ka ga cewa ai kai yanzu akan ka dakaci wancan malamin da muka buga misalin sa Imran ibn Hittan malami ne bijimin malami yana cin malamai masu hadisi amma kuma ji ba abin da ya faru da shi ta sanadiyan mata to abin da zai jawo mutum ya bata ba girma yake da shi ba to da kam yawaita roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan wannan addini kuma mu kudurta a zuciyarmu cewa babu mafita babu abin da zai gyara rayuwarmu sai addini babu abin da za mu ci nasara da shi a duniya da lahira in ba addinin ba duk wani abu da za a kawo idan ba addinin ba a yi mana alaye da shi to babu ba zai zama sanadiyyar gyaranmu ba gyaranmu yana cin addinin so da kamar rike addinin nan da gaske yan uwa musamman a wannan lokaci mu yi kokarin koyon sa yadda ya kamata mu koye shi a cikin littafin Allah a sunnar manzon Allah sallama mu koye shi yadda magabata suka aiwatar da shi sai mu kubuta kuma mu yi shi da ikhlasi mu zama masu bin gwadaban magabatan mu mu zama masu riko da ladabi na neman ilimi a lokacin da muke neman sa mu zama masu girmama junanmu mu zama masu riko da kyawawan ɗabi'u bayan aƙida sahihiya da muke tare da ita a cikin zukatanmu da kyawawan ayyuka da muke ma Allah subhanahu ta'ala Allah ya fi mana kurakuranmu abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu a cikin lada a kansa da kuma aiki da shi wanda muka yi tuntuɓan harshe wajen fassara ko jan baki ko faɗin ƙila abin da ba haka yake ba Allah madaukin ciki ya yafe mana kuma Allah kada ya sa mai aiki da wannan kuskuren da muka aiwatar a ciki wannan nan ma'aurata da su Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin aurensu wannan gari Allah ya ƙara masa tsari Allah madaukakin sarki ya ƙara masa albarka mutanen cikinsu Allah ya ƙara yalwata musu a cikin alkhairi Allah ya ƙara sanya musu san addini a cikin zukatansu Allah ya ƙara musu zaman lafiya da kuma lafiya da kuma arziki da yalwa mai yawa kuma mai amfani sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum ayyuhal iswa wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a gaskiya wannan karantawa ta malam ba ta da bukatar wani bayani domin duk abin da ake neman bayani malam ya yi shi a cikin wannan karantarwa da imana sai dai farko muna fara yin godiya ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya raya mu zuwa wannan lokaci muka fa'idantu da waɗannan gwalagwalan nasihohi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba kuma malam muna yi masa godiya ta musamman da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa sakayya ta alkhairi kuma kafin in ci gaba zan yi kawo malam kokon mu cewar idan hali ya yi irin wannan munasabar ta taso to za mu sake neman malam don na ji daɗi shi ne gari haka wasa suke shago to gaskiya da abubuwan abubuwa guda uku kawai zan yi magana a kansu a farko daga cikin maganganun malam a farko ya tunatar da mu halin da muke ciki na irin yanayin musibin da duniya take a ciki yau abubuwa ne wanda malamai suna karantar da mu cewar dama idan yanayi ya zo kusa da ƙarshe irin wannan to za a iya samun waɗannan fitintunu don haka mun tsinci kanmu a cikin wannan yanayi na fitintunu amma karantar wannan ta malam idan muka bi ta muka ɗabbaka rayuwarmu a kai muna fatan in allah ya so za mu samu mafita magana ta biyu da nake son in jawo hankalinmu ita ma a kai wacce malam ya buga mana misali da waɗansu mutane guda biyu wanda ɗaya aka kai shi madina misali ɗayan kuma ya mana misali da cewar kama a kai shi amerika da irin rayuwar da za su yi da irin inda rayuwa a gurin da suka rayu za ta canza ɗabi'ar kowanne yanda kowa zai sami imani gwargwadon irin yanayin yanda ya rayu to kenan ashe yanayin da muke ciki a yau ya ja waɗansu daga cikinmu sun yi sakaci da kasa riƙe addini tare da cewar alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi Allah ya mana baiwa da iyar da muka zama musulmi sannan kuma ƙarin ƙarawa iyar da muka zama waɗanda muke bibiyar karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan dabbaka rayuwar mu akanta to amma a lokaci daya zamu ga cewar laifuffukan da muke yi su ne karfin abin da ya kawo mu cikin halin da muke ciki domin Allah subhanahu wataala yana ce mana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim saboda haka idan Allah ya wa mutane ni'ima suka ainihin yin amfani da wannan ni'imar wajen yin biyayya ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya musanya ni'imar ta koma wani abu daban saboda haka yan uwa darasin nan na malam watan ya farkar da mu akan cewar kowa daga cikinmu yayi tunani ya canja rayuwarsa ƙoƙarin ɗora ta akan ainihin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta yake wa aka wani tambaye shi ce masa amantu billahi sun mustaqim imani da Allah ya kunshi sanin wane ne Allah wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma menene addinin musulunci kamar inda Muhammad bin Abdul Wahhab ya mana tarihin wannan ayin da ya kawo maganar wajibi mutum ya san abubuwa guda hudu ya kafa hujja da suratul asr saboda yanayin lokaci dai dan haka a takaici waɗannan abubuwa da malai karantar da mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu da dabbaka su a cikin tafiyar da abubuwa na addinin mu to kuma a mu sani kan cewar duk yanda mutum ya kai da kokari to dama malai mana bayani kan cewa za a iya samu dan tangarda a cikin abubuwa na rayuwarsa to amma fa yanayin wannan lokacin daidai yanayin da muka tsinci kanmu a ciki to idan mutum ya riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya jajirce akan yin aiki da karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyakar iyawarsa to fa ina da wadansu darajoji wanda ruwayoyi masu yawa sun yi magana akan wannan daga ciki akwai wata ruwaya ta Maqal bin Yasar wanda Imam Muslim ya rawaito yake cewa ibada a cikin irin yanayin wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman hijira ne zuwa gare shi mutun ya jajirce da rukun addini a irin wannan lokacin da muka tsinci kanmu a ciki to kaman yayi hijira ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gaskiya da karanta wa malam ba ta da bukata wani maganganu akan abubuwan da aka yi illa kawai malam yayi mana gata ya zo mana da littafi domin littafi zan kira wannan takaddar ya zo mana da littafi kuma ya karantar da mu littafin abin da ya rage mana kawai mu roki Allah subhanahu wataala abin da ya karantar da mu ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba kuma shi Allah ya masa sakayya ta alkhairi Allah ya mai da shi gida lafiya kuma ina sake jaddadawa kan cewar malam muna kawo kokon baran mu wanda insha Allah in wata bukata ta ta sake tasowa irin wannan zamu nemi malam tare da irin nauyin da yake da shi kamar inda bayani ya gabata malam ya mana bayani irin nauyin da yake da shi to amma tare da haka dai in bukata ta sake tasowa haka gaskiya zamu sake neman malam domin mun ga wannan abun da malam imana insha Allah shi da kanshi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan abun da ya karantar da mu mu ma mu ci gaba da karantawa kuma Allah ya sanya masa a cikin mizanin sa saboda haka ba wani dogon bayani zan yi ba abubuwan da malam ya karantar da Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da shi assalamu alaikum warahmatullah
الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين to wale yana magana akan cewa a cikin maganar da aka yi akwai an yi ishara zuwa ga akwai mutanen da yanzu a halin da ake ci su samuwa Allah ma suke musawa shi ne yake cewa wace shawara za a ba matasa shawarar ba ta wuce ba na farko dai matasa su zama suna tare da malamai na Allah wannan shawara ce babba da magabata suka rika ba matasa a lokacin da fitinu suka rika afkuwa a zamaninsu sannan su matasan a wancan lokacin sun rika shaida da kansu hakka ji wani yana cewa daga cikinsu ba da dan Allah ya taimake ni da wana ba to da yanzu ban san irin yadda nake ciki ba an samu daga cikin tabi'ai da atba'u tabi'in waɗanda suka so su samu zami amma kuma sai Allah ya taimake su akwai sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka karenan su suna magance musu matsaloli da yawa da suke iya ta da, masu fitinu na bid'o'i suke kawowa su suke daukan su ɗaya bayan ɗaya suna musu bayani suna wankan musu da suna wanke musu wannan matsalolin saboda abu na farko shine matashi ya yadda cewa dole sai ya koyi addini sannan kuma ya zama tare da malamai na Allah malamai rabbaniyai malamai waɗanda suka san addinin kuma addinin ne a gabansu wannan duk wata shawara da zaka basu ba za ta wuce wannan ba ita ce babba domin abin da yake kai mutane a cikin wannan matsalolin waɗannan matsalolin bai wuce na farko kin koyan addinin ba na biyu in an tashi kuma za a koya sai a je a faɗa mummunan hannu kaga wannan shine haɗarin daga malamai rabbaniye masu tarbiyya masu karantar da addini dan Allah kuma Allah ne a gabansu to su ake bukata idan mutum ya fuskance su shine wannan amma idan mutum bai yi wannan ba to komai aka buga zai iya za a iya daukar sa za a iya daukar shi saboda zuciya a shubahu khattafa da abinda za a kawo maka na rikici a kawo maka a ce za a yi kaza a kawo wani abu a ce na tunani ne to fince yake baka san lokacin da zai ja ka ba san lokacin da zai ja ka ba ya ɗauke mutum ya je kai shi inda kuma zai dawo daga baya a idana sani a rayuwarsa daga matasa su zama suna tare da malamansu na Allah malaman mu Allah madaukakin sarki ya azurta mu da su ga sunan duk garin da ka tafi akwai malaman sunna to mu zama tare da waɗannan malaman da suke muke kyautata musu zato dan Allah suke abubuwansu kuma suna karantar da mutane tsakaninsu da Allah Allah madaukakin sarki ya shirye mu
Allah Allah ya saka da alkai na'am na'am bismillah mala sai ka daga murya
yana tambaya lokacin da mutum yake ibada sai shedan yana zuwa yana kawo mishi waswasi shi da ma ai wannan waswasin ai alama kai mai imani har manzon Allah sama ma sai da yayi ba Allah yayi ma Allah godiya akan wannan yace alhamdulillahi alladhi radda kaidahu fil waswasa yabo ya tabbata ga Allah wanda ya wurgar da duk makircin da shedan zai maka bai wuce ya sama waswasi ba to ya ake a yaki wannan na farko shine addu'a addu'ar da muka faɗi ɗazu hadisi hasan Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam sannan kuma na biyu shine ka ci gaba da aikin kar ka tsaya kar ka tsaya ai Abdullahi abin nan Al-Fudail ibn Iyad ko kuma Sahal ibn Abdullahi Tustari ɗaya daga cikin su ko dukkan su sun faɗa suna cewa tarkul amali lin nasi min ajli nasi riya'a wal amalu min ajli nasi shirku والإخلاص الخلوص منهما yin aiki don mutane riya ne sannan ka yin aiki don mutane shi ma riya ne shirka ne shirka karama amma mai ikhlasi shine dukka watsar da waɗannan kai kai dan Allah kawai shi kenan kuma ko da shi dan yazo ya ce maka ba dan Allah kake ba ka ci gaba da aiki burin sa ka bari eh na'am to shine wannan sai ka ce mutum ya ce bismillah
alaikum assalam
kuma sakaci wajen karatu ya sa gaskiya abubuwan da ya hagu
to ko da ba a faɗi ba a cikin abin da ke tabbatar da mutum a istiqama akwai karatu ba yadda za a yi kabauta ma Allah madaukaki saki ba tare da ilimi ba idan mu kalli sirri da kuma hikima Allah subhanahu ta'ala da ya aiko manzon sama ya tashi aiko shi ce masa yayi karatu wal qira'atu wasilatu li'ilm karatu hanyar hanyar ilimi ce cikin manya-manyan hanyoyin samun ilimi akwai karatu aka ce manzo sama yi karatu kuma ba malamin ba a san malamin da zai je karatu a wajen shi ba amma kuma aka ce musu yi karatu ba a ma bashi kuma abin da zai karanta ba aka ce kuma ya karatu domin a nuna maka cewa awwalul islam alqira'atu wa akhiruhu alqira'atu farkon musulunci karatu ne karshen sa ma karatu ne sannan ba ranar da zaka ce ka daina karatu an tambayi al-imamu ahmad rahmatullahi alaihi aka ce yaushe ne mutum ya kamata ya ji cewa ya gama karatu sai ce ranar da yake ganin ya kamata ya mutu duk ranar da kake ganin ya kamata ka mutu yau to ranar ya kamata ka ji cewa to ka gama karatu sannan suna faɗi suna cewa asaliku ala ghairi ilmi ka saliki ala ghairi tariqi mutumin da yake tafiya ta addini ba akan ilimi ba to kamar mutumin da ke tafiya ne ba akan hanya ba sai ka ɗauko abin na abin nan jirgin ƙasa sai ka ce kana son ya tafiya akan titi kwalta zai yi ko ko kuma jirgin ruwa sai ka ɗauko shi ka ce kai so yake kai so kake tafiya akan titi zai yi jirgin ruwa to kaga shi ne wanda su daga ba a addini babu sannan sayyiduna umar ibn abdul aziz rahmatullahi alaihi yana faɗa yana cewa mutumin da ke ma addinin nan aiki amma bai da ilimi to kana ma yusiru aksara min ma yuslih abinda zai bata sai yafi abinda zai gyara yawa ranar da kake yin karatu kai kake ma addini aiki amma kake aikin addini amma kuma baka karatu to sai kayi banna wata ranar bannar da tafi gyaran da kake misali liman ne kai to liman kana da bukatar ka ci gaba da karatu akwai mas'aloli da yawa da za su iya bujiro maka alal akalli musamman irin rayuwarmu ta Najeriya da zarar an ce kai almajiri ne mai karanta to kowa zai iya maka kowace tambaya kuma musamman ana ganin zaka shiga ka ja sallah to fa da an mutu kai za a kira ka kai wankan gawa kaga ba za ka ce baka iya ba sannan ana nan bayan dai an gama komai kuma kai za a zo a ce ka raba gado zama aka ji wajen alkali alkali zai ce sai an cire ushira ko shi ko malami kaga ba ushira to ka kana bukata in kai ladan ne kana bukata ko da yaushe ka ci gaba da neman ilimin ladancin nan in ba ka bauta hannu za ka yi barusa to do Allah dukkaninmu mu dage mu yi iyaka abin da za mu iya yi ba a ce kowa sai ya zama malami ba amma dai babu rayuwar da tafi daɗi kamar ka rayu kana mai neman ilimi kuma ka mutu kana mai neman ilimi a maka shaida akan cewa ya karar da rayuwarsa ne wajen neman ilimi al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin sa tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud yace cikin abin da ya tabbata Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawari idan dalibin ilimi ya mutu yana neman ilimi bai kai inda yake son ya kai ba to Allah zai cika sa masa a lahira kana neman ilimi sai ka mutu a matsayin ɗalibin ilimi kada kai mamaki Allah ta yadda kai a ƙarƙashin tuta sayyidina Mu'adh bin Jabal sayyidul ulama shi saboda me kikkiawan niyya ka ka mutu kana neman ilimi to yanzu Allah ya zaka cikin al'ulama amma ka mutu a matsayin ɗalibin ilimi ne ɗalibin ilimi ne to kaga abin da ake buƙatar ne kenan saboda ka don Allah karatun nan mu yi shi musamman wannan zamanin namu da abubuwan da suke da rikitarwa da ɗauka hankali suka fi yawa sannan kuma karatun ana yin sa na addini ba wani matsayi ake ba mutum ba dan yayi shi dan Allah ake bukata a yi shi to don Allah mu dage mu yi duk abin da ake bukata ilmoma na addini maqasid da alat duka ana da bukatar su mu tsaya ne su da gaske Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai ibadar mu ta inganta duk ranar da kake yin sallah kana jin sallah da kake akan ilimi kake yin ta to kai kanka zaka fi jin daɗin sallah daga cin sirri na na sallah da dadin da sallah take badawa da manzalla sun sama in al'amari ya masa ya dukun zuma sai ci arihna biha ya bilal ya bilal ka samu mu huta mu ji daɗi zuciyar mu ce sanyi saboda mun yi sallah sallah ce za ta samu da sanyin zuciya waju ilat qurratu ayni fi salah in ji manzalla sama an sanya sanyin zuciyata da sanyin ido na ya kasance a cikin yin sallah to daga cikin sirrin sai idan ka yi ta akan ilimi ko amma idan baka yi ta akan ilimi ba to wannan daɗin da sirrin da ake so a sa ake samu a sallah ba za ka same shi ba shine sai ka ji ka gaji to amma da ilimi kake yi shi ke jahilci bala'i idan mutum yana bauta ma Allah da jahilci wata rana shedan zai iya zuwa masa ya ce masa ma Allah ya ce mishi ya daina bauta ai Allah ya gode mai tun bai mutu ba shedan ya zo ma mutum a mafarki ya ce mishi shi mala'ika jibril ne tabbas ta faru daga cikin wasu a cikin wasu jahilai da aka yi su a baya yana kawai shedan ya zo masa ya ce masa ai shi mala'ika jibrilu ne Allah ya aiko shi wajensa yana gaishe shi yana gaishe shi yana fa kiyamul layl yana gaishe shi yana gaishe shi kuma ya ce ibadar da yake ya ga tayi tayi ya ma batta haka na saboda jahilci kuma ya dauko su da rahimai ya dauka ya ba shi dan ya ce akai ba Allah kaga wani ba kuma kiyamul layl yake sai ka gane na kiyamul laili in kana da wani sunan da zaka sa na sharri sai ka sa wannan kiyamul din da yake amma ba kiyamul laili yake ba to jahilci bala'i in akwai shi al'umma ba abin da za ta za ta yi Allah ya shirye mu Allah ya tsare mu
Malam Allah ya saka da mafificin alkhairi shikenan ko na'am